إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na sha bakwai ga watan rabi'u thani hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wadda ta yi daidai da ashirin ga watan goma miladiya ta dubu biyu da ashirin da hudu kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurat a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin usulus sunna na ibn abi zamani na rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na talatin da bakwai a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun karanta wani babi na talatin da hudu babin da yake magana akan alwa'ad walwa'id wato alwa'adu alkawarin Allah na rahama na gafara da kuma falala alwa'idu shi kuma alkawarin Allah na narko da azaba kamar yadda muka karanta yana daga cikin aqidar ahlus sunna wal jama'a cewa alwa'ada alkawari na ainihin wato rahama da gafara da aljanna wannan falala ce ta Allah subhanahu wa ta'ala da ni'imarsa, shi kuma alwa'id alkawari na narko, shi kuma wannan wato adalci ne na Allah maɗaukakin sarki da kuma uƙubarsa, ya sanya alkawari wato na shiga gidan aljanna ga masu biyayya gare shi wannan ba tare da wata togaciya ba, kamar yadda ya sanya gidan wuta jahannama. ya zama makomar kafirai wannan shi ma ba tare da wata togaciya ba sannan kuma akwai kuma waɗanda suna ƙarƙashin mashi'a muminai masu saɓan Allah su kuma suna ƙarƙashin mashi'ar Allah in Allah ya ga dama ya gafarta musu su shiga aljanna in kuma ya ga dama ya azabtar da su gwargwadon laifinsu sannan su wuce su tafi aljanna akwai ayoyi da dama da muka karanta waɗanda suke tabbatar da alwa'ad akwai ayoyin da malam ya kawo mana waɗanda suke magana akan alwa'id kamar man yuti'i Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika al-fawz al-azim kaga wannan alƙawari ne na gafara da aljanna ga waɗanda suka yi wa Allah da manzansa da'a faɗin Allah wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu azabun muhin wannan shi kuma alƙawari ne na narko ga wanda duk ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah Allah ta'ala yayi alƙawari na ainihin wato wuta kuma in mutum ya shiga ba zai fito ba yana mai dawama a ciki kuma wannan zai fuskanci azaba mai wulakantarwa ayoyin suna da yawa waɗanda duk mun karanta suna ba da irin wannan ma'ana wadda muka ainihin wato karanta sannan gaba ta uku tsakanin wannan bayan alwa'adu walwa'id sai kuma waɗanda suke ƙarƙashin mashi'a kamar inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kaga wannan ga almurajjina limashi'atihi minal mu'minina kenan kamar irin su rabbukum a'lamu bikum in yasha yarhamukum aw in yasha yu'adhibukum kaga duk wa'annan nau'o'i ne na ayoyin da suke magana akan akwai bayan Allah muminai da suke saban Allah suna ƙarƙashin mashi'a ta Allah subhanahu wa ta'ala sannan mun karanta wasu daga cikin hadithai na annabi sallallahu alaihi wasallam kamar hadithi na 179 inda annabi yake cewa bayi'uni ala Allah tushriku billahi shay'a wala tasriqu wala taznu faman waffa minkum fa ajruhu ala Allah wa man asaba min dhalika shay'an fa uqiba bihi fa huwa kaffaratuhu wa man asaba min dhalika shay'an fasatarahu Allah fa dhalika ila Allah in sha'a adhabahu wa in sha'a ghafara ghafara lahu kaga wannan shi ma hadisin yana magana akan waɗanda suke cikin mashi'a waɗanda in Allah ta'ala ya ga dama yayi musu gafara in ya kuma ga dama sakamakon zunubin da suka aikata yayi musu azaba gwargwadon irin laifinsu akwai wani baiti da muka karanta wanda akwai dan gyara a ciki din na dan duduba wasu littattafai kaman abin nan siyaru alamin nubala na imamu zahabi ya kawo sannan akwai addiwan diwan na al-muqaddaramun ko al-muqaddaramun wanda wannan baituka da muka karanta an ce baituka ne na Amir ibn Tufail Amir ibn Tufail inda yake cewa wala nan wanda muka karanta satin da ya wuce cewa wala yarhabunu la'ammi wal jaru wala anthani min khashyati al-mutahaddidi amma da na koma sai na ga yanda baiti yake shine wala yurhibun al-ammi minni saulatun wala aqtati min saulati al-mutahaddidi sai wa inni idza idza aw'atuhu aw wa'atuhu la muqlifun i'adi wa munjizu maw'idi mana wala wala yurhibun al-ammi minni saulatun wai kada dan baffa na ya wani ji tsoron wato timbe daga gare ni kada ɗan baffa na ya ji tsoron wani farmaki da kansa da zan yi da makami ko wani abu don in illata shi wala aktace min saulatul mutahaddidi kamar yadda ni ma ba na jin wani tsoro daga ainihin wato farmaki ko kuma ainihin wato bara ko timbe na almutahaddidi wanda yake mai firgitaswa mai tsoratarwa sai ce wa inni idza aw'atuhu aw wa'atuhu domin ni duk sanda na yi wa mutum alkawari na zan yi masa azaba saboda wani laifi da ya mun ko zan ɗauki mataki mai tsauri a kansa saboda wani laifi da ya aikata mun awwa atuhu ko kuma na yi wa mutum alkawarin zan yi masa sakayya ta alkhairi to la mukhlifun iadi gaskiya wancan alkawarin na wani zan azabtar ko zan ɗauki mataki mai tsauri nakan saba shi wa munjizu mau'idi amma kuma nakan zartar da alkawari na na alheri in nayi wa mutum duk dai muna tattaunawa game da cewa idan Allah ta'ala ya yi wa bayansa alkawarin narko da azaba to yakan iya yi musu afuwa ba za a ce ya saba alkawari ba amma Allah ta'ala baya yi wa bayansa alkawarin gafara da rahama da aljanna kuma ya fasa domin cika alkawari na alheri wannan kamala ce rashin cika alkawari na alheri wannan wato ƙasƙanci ne da kuma rashin kamala kamar yadda saba alkawarin wato azabtarwa ko ɗaukan wani mataki mai tsanani ko ainihin wato rashin zartar da alkawari na sharri wannan kamala ce to shi za a ga cewa rashin yin wannan shine kamala to wannan duk kusan karatu ne da muka yi shi a satin da ya wuce قال المؤلف رحمه الله تعالى وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال بلغني أن عمر بن الخطاب قال لما أنزل الله الموجبات التي أوجب عليها النار لمن عمل بها من يقتل مؤمنا متعمدا وأشباه ذلك كنا نبت عليه الشهادة حتى نزلت حتى نزلت هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فكففنا عن الشهادة فكففنا عن الشهادة وخفنا عليهم يحيى وبلغني عن علي بن أبي طالب رحمه الله أنه قال إن الفقيه كل الفقيه من لم يؤسس من لم يؤيس الناس من رحمة الله ولم يدحضهم في معصية الله عز وجل ابن أبي زمن يكي تشوى وحدثني أبي يكي ما هي بينا يا زنتدني وانا حديثي شيكما daga ainihin wato Ali daga Abi Dawud daga Yahaya Yahaya yake cewa balagani na samu labari anna Umar bin Al-Khattab Umar dan Khattab radiyallahu anhu kala yace lamma anzala Allahu al-mujibat lokacin da Allah ta'ala ya saukar da al-mujibat wato masu wajabtawa allati aujaba alaiha an-nar wadda ainihin aujaba alaiha nar liman amilaha ayyukan da ya wajabta shiga wuta ga duk wanda ya aikata su man yaqatul mu'minan muta'ammidan duk wanda ya kashe mumini da gangan wa ashbaha zalika da ire-iren waɗannan laifuffukan kunna nabuttu alaihi shahadata sayyidina umar yace mun kasance muna shaidawa da mutum dan wuta ne ma'ana duk lokacin da muka je wato mutum ya aikata wa'annan abubuwan da Allah ta'ala ya wajabta wa wa'anda suka aikata su shiga wuta kamar wanda ya kashe mumini da gangan to ya ce kawai na buttu alaihi shahada kalmar kunna na buttu alaihi shahada ai kunna na shahadu alaihi bin nar muna ba da shaida da garantin cewa wane dan wuta ne haka muke zartar da hukunci da mun ji kawai an ce man qatala mu'minan muta'ammidan sai muka ji wani ya kashe wani mumini da gangan to kawai muna yanke hukunci mu ce wani dan wuta ne hatta nazalat hadhihi al-aya har sai da wannan aya ta sauka inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi lalle Allah baya yin gafara idan aka yi shirka da shi wa yaghfiru ma duna zalika amma yana gafara ga abinda bai kai shirka ba liman ya sha'u ga wanda ya ga dama sayyidina umar ya ce saukar wannan aya ta cikin suratul nisa'i aya ta 48 fakafafna an shahadati to daga lokacin muka kame daga bada shaidar wani dan wuta ne wa khifna alaihim muka fara jin tsoron zartar da irin wannan hukunci a kansu sai muka bar mutane tunda Allah ya ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha in dai ba shirka mutum yake ba to ba ma azarbabi mu ce dan wuta ne dan ya aikata wani laifi cikin laifukan da Allah ta'ala ya ce wanda ya aikata zai sa shi a cikin wuta wannan shi ma hadithin isnadin sai yana da rauni kuma ma mun qati'i ne saboda akwai mahaifin ibnu abi zamanin akwai malamin sa aliyu wa huwa al-murri akwai yahya bin sallam akwai wanda bayanai duk sun gabata a kansu wa hadha balagun min balagati yahya kuma wannan balag ne daga cikin balagat na yahya wa lam aqib ala man akhrajahu da hadisin shi ma yana da rauni yahya ya ce wa balagani kaga hadisin balaga wato balagat ne daga cikin balagat wato balag ne daga cikin balagat na yahya yake cewa wa balagani an ali ibn abi talib rahimahullahu annahu qala yace innal faqiha kullal fiqh lalle malami wanda ya amsa sunan malami wanda yake wato wanda ya fahimci addini malamin da ya fahimci addini shine mallam yu ayyisan nasa min rahmatillah shine malamin da baya yankewa mutane kauna da rahmar Allah baya yankewa mutane kauna da samun rahmar Allah walam yadhadhum fil ma'asillah baya sake tunkuda mutane cikin saban Allah azza wa jalla domin da ka ce wa mutum ai Allah ba zai gafarta masa ba to ya je ci gaba da abin da yake kenan to wanda ya fahimci addini alfaqihu kullal faqih yake cewa innal faqiha wanda ake cewa faqihi malamin addini da ya fahimci addini daidai kullal faqih shine mallam yu'ayyisin nas wanda baya tsoratar da mutane ya yanke musu kauna min rahmatillahi daga samun rahmar Allah wannan shine alfaqih a cikin malamai walam yadhadhum baya sake ingiza su da tunkuda su fi ma'asillahi cikin saban Allah to wannan shine alfaqih babun ga wani babi babi na 35 fi mahabbati ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan babin shi kuma zai yi magana game da ƙaunar sahabban annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Ƙala Muhammadun, Muhammad ibn Abi zamanin rahimahullah ya ce, wa min ƙauli ahli sunna an yi ta ƙidal mar'u المحبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينشر محاسنهم وفضائلهم ويمسك عن الخوض فيما دار بينهم yana daga cikin aƙidar ahlus sunna an yi ataƙidar mar'u mutum ya ƙudurce ya ƙulle wannan aƙidar a cikin zuciyarsa almahabbata wace aƙida aƙidar ƙauna da nuna soyayya li ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ga sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin aƙidar ahlus sunna su kam duk ahlus sunna zaka samu yana daga cikin aƙidar da ya yarda da ita ya ƙudurce ta a cikin zuciyarsa yake fatan ya mutu da ita ya haɗu da Allah da ita shine aƙidar ƙaunar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa an yanshura mahasinahum na daga cikin aƙidar ahlus sunna yayatawa da yaɗa kyawawan wato ɗabi'u da halayen sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa fada'ilahum da ɗaiɗaitawa da yaɗa falalolinsu wa yumsika kuma za ka samu duk ahlus sunna mai lafiyayyar aƙida yakan yi gom ya kame bakinsa anil khawdi daga tsoma baki daga tattaunawa fi ma dara bainahum game da abin da ya faru ya gudana tsakanin sahabbai ba za ka ji ahlus sunna ya kutsa yana ganin sahabi wani shine kaza sahabi wani bai kyauta ba abin da ya faru tsakanin sahabbai waɗanda suka yi zamani ɗaya a matsayin su na almajiran annabi sallallahu alaihi wasallam ko da an samu rashin fahimta an samu rashin jituwa an samu sa'in sa tsakanin su to za ka ga ahlus sunna yakan kame bakinsa ga barin tsoma baki cikin abin da ya faru ko ya gudana tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa'annan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam qad afna Allahu azza wa jalla fi ghairi mawdi'in min kitabihi thana'an awjaba at-tashrifa ilaihim bi mahabbatihim wa du'a ilahum wato hakika Allah mai girma da buwaya ya yabi waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam a wurare da dama cikin littafinsa irin yabo da ya wajabta ɗaukaka su ko ɗaukakuwa bi mahabbatihim da ƙaunarsu waddu'a ilahum da kuma ɗaukakuwa da yi musu addu'a ma'ana Allah ta'ala ya yabi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a guri daban-daban cikin alkur'ani irin yaban da ya wajabtawa ko yaban da ya wajabta at-tashrifa ilaihim ɗaukaka ɗaukakuwa da samun daraja da su bi mahabbatin sakamakon ƙaunarsu kenan duk wanda yake ƙaunar waɗanda Allah ya yaba to shi ma zai ɗaukaka da ƙaunarsu waddu'a ilahum da kuma mai musu addu'a to shi ma zai ɗaukaka da yi musu addu'a da yake yi faƙala Allah ta'ala ce Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda wa alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruka'an سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرجه أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما شيني معناه إلى قوله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما Allah ta'ala ya ce Muhammadu dai manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kaga wannan magana ta cika ba ta bukatar wani sharhi ko ƙarin bayani Muhammadun Rasulullah kaga Muhammadu mubtada Rasulullah shine khabarun li mubtada kaga kace Muhammadun mubtada marfu'un bil ibtida رسول مضاف الله مضاف إليه والجملة من مضاف ومضاف إليه خبر لمبتدا لا باتان gane domin shi khabar yana iya zama mufradi yana iya kuma zamantowa ba mufradi ba an gane ko yanzu in kace wato in kace muhammadun qa'imun yanzu kaga Muhammad mubtada ne qa'imun khabaruhu shi ma wato kaga Muhammad mufrad ne qa'imun shi ma mufrad ne to akan samu wani lokaci khabarun li mubtada ya zama mufradi wani lokaci kuma akan samu ya zama ghairu mufrad in ya zama ba mufradi bane to suka ce jaru wal majrur zai iya shiga cikin sa zarf zai iya shiga cikin sa fi'ili da fa'ili zai iya shiga cikin sa mudaf wa mudafun ilaihi duk zai iya zamantowa ainihin ya amsa sunan wato khabar na mubtada wayannan abubuwan guda hudu duk suna iya zamantowa khabarul li mubtada ina fata an gane kar mu shiga can kuma mu abin nan ko da haka dai jumla ta cika Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wallazina ma'ahu waɗanda suke tare da shi suwaye suwaye suke tare da shi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wallazina ma'ahu waɗanda suke tare da shi sai Allah ya ce ga sufofin su ashidda'u 'alal kuffari masu kaushi ne da tsanani akan kafirai ruhama'u bainahum masu tausayi ne da jin kai tsakankanin su ruhama'u bainahum tarahum ruk'an za ka gansu ko da yaushe cikin ruku'u sujjadan cikin sujada ma'ana cikin bautar Allah cikin sallah suke yabtaguna min yabtaguna fadlan min Allah suna neman falalar Allah wa ridwana da yardar Allah Allah ya yabi sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa mutane ne masu yawan sallah masu yawan ruku'u masu yawan sujada kuma suna neman falalar Allah suna neman yardar Allah simahum fi wujuhihim min athari sujud Allah ta'ala ce za ga alamomin sujada a fuskokin su kai da ka kalle su ka san wayannan ba ƴan duniya bane mutane ne masu yawan yi wa Allah sujada Allah ta'ala sai ce zalika masaluhum fit taura haka misalin su yake a cikin at-taura in ka karanta at-taurar da aka saukar annabi Musa Allah ya faɗi sufofin sahabban annabi a cikin at-taura ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه sai Allah ta'ala ya ce haka misalin su ma ya zo a cikin injila kamar bishiya ce wadda ta fitar da rassanta ta kuma karfafi wa'annan wato ta karfafi wannan rassa din suka yi karfi suka kama ƙasa haka Allah ta'ala ya siffanta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kafu sun yi ƙarfi a abin da ya shafi imani yu'jibu zurra idan shuka ta kama ƙasa ta zauna sosai wannan irin yanayi ne da yake burge ya kuma ƙayatar da manoma Allah ta'ala ya ce ya tanadi waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam li yaghiza bihimul kuffar dan ya kuntata wa kafirai da su dan ya bata wa kafirai rai da su sai Allah ta'ala ce wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihat Allah madaukakin sarki yayi alƙawari ga waɗanda suka yi imani lokacin da wannan aya ta sauka su waye waɗanda suka yi imani su waye wa'adallahu alladhina amanu su waye alladhina amanu din su ne sahabban wa amilus salihat kafin kowane mutum yayi amalus salih to yayi amalus salih ne in ma yayin a yanzu bayan amalin salihi ya tabbata a kan sahabbai Allah ta'ala ce minhum maghfiratan wa ajran azima wannan minhum din in kun tuna min din nan tana da ma'anoni wajen sama da goma sha shida lokacin da muka karanta hikmatun min at-tarikh duk mun kakkawo abinda malamai suka faɗa akan min din nan duk da cewa wasu wa'anda ba sa son sahabbai suka makale da wannan min din su ce ai wasu daga ciki ake nufi ba duka ba da haka wane ya yi ridda wane ma baya ba da shi ake ba da wane duk su fitar wannan duk mun yi wannan bayanin a can suratu al-fati aya ta 29 wa qala Allah ta'ala ce lil fuqara al muhajirin alladhina ukhrijoo min diyarihim wa amwalihim yamtaguna fadlan min Allah wa ridwana ko wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم كو ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فالله يتي فأولئك هم المفلحون الله تعالى يتي للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم talakawa cikin muhajirai waɗanda aka fitar da su daga ainihin wato gidajensu aka raba su da dukiyoyinsu kuma sun yadda da hakan saboda neman falala daga Allah wa ridwana da kuma yaddar Allah wa yansuruna Allah wa rasula suna taimakon addinin Allah suna taimakon manzon Allah ulaika humus sadiqun Allah ya ce waɗannan su ne masu gaskiya cikin imaninsu su sai Allah ya ce wallazina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim sai waɗanda suka zauni gidaje min qablihim wato gabanin su su zo su yi imani wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana waɗanda suka zauni gidajen da imani min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim suna kaunar duk wanda yayi hijira yazo zuwa wato ya taho wajen su yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ba sa jin wata damuwa game da abin da aka ba wa muminai ba su ba daga wato cikin abin da aka ba su ba sa jin wata damuwa an ba wa yancan ba su ba sa jin da wata damuwa sune wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa Allah ta'ala kuma yabo wa'annan al-ansar mutanen Madina cewa wa yu'thiruna ala anfusihim sukan fifita waɗannan muhajirin din akan kansu akan wata bukata walau kana bihim khasasa ko da su ma suna da wannan mai bukatar to sukan hakura da tasu bukatar su fifita ƴan uwansu muhajirun wa man yuka shuha nafsihi Allah ta'ala ya ce duk wanda aka kiyaye shi rowa rowan ransa fa ulaika humul muflihun waɗannan su ne masu rabauta kaga a waɗannan ayoyin ma Allah ta'ala ya yabi al muhajirin ya kuma yabi al ansar wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairu ummati qarni khairu ummati qarni mafi alherin wannan al'umma tawa qarni sune waɗanda muka yi zamani ɗaya da su wanda suka zo a cikin qarni na minhum a daga cikin su thumma alladhina yalunahum sannan sai waɗanda suke biye da su thumma alladhina yalunahum sai kuma waɗanda suke biye da su wannan hadithin duk da cewa hadithi ne sahihi amma isnadin da malam ya kawo isnadi ne wanda yake yana da rauni saboda a cikin isnadin akwai ibnu waddah bayani ya gabata a kansa amma sauran rijal din thiqat ne ala haddathani bidhalika wahab an ibnu waddah an sumadihi an ibnu mahdi an abi awana an abi bishr ja'far bin iyasin عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث yake cewa wahab ya zantar da ni da wannan hadisin daga ibnu waddah daga as-sumadihi daga ibnu mahdi daga abi awana daga abi bishr ja'far bin iyas daga abdullahi bin shaqiqin shi kuma daga abi huraira Allah ya kara masa yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zakara alhaditha sai ambaci wancan hadisin dai da muka karanta shi hadisin kamar yadda muka faɗa da cewa isnadin sa akwai rauni amma hadisi ne wanda yake sahihi ta wata hanyar Imam Muslim ya fitar da shi ya fitar da shi a cikin sahihin littafin sa ta hanyoyi daban-daban wato min durqin ta hanyoyi an abi bishir daga abdullahi bin shaqiqin da aka hadithi ne sayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa karnin sa shine karnin da yafi kowane karni alkhairi kuma karni ne wanda ya kunshi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kunshi waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam wa haddathani ahmad ibn ibn aun wa haddathani ahmad ibn aun allah ibn al-ward an yusuf ibn musa an abdullah ibn hasan قال حدثنا أحمد بن عبد ربه عن خالد بن عمرو القرشي عن سهل بن يوسف ابن سهل بن مالك عن أبيه عن جده قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهديبية خطب الناس فقال يا أيها الناس إني راض عنه وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والمهاجرين والأنصار فاعرفوا ذلك فاعرفوا ذلك لهم يا أيها الناس إن الله قد غفر لأهل بدر والهديبية أيها الناس لا تسيئوني في أصحابي وأصحابي أيها الناس لا يطلبنكم الله بمظلمة أحد منهم فإنها مما لا توهب ابن أبي ذمن يكتوى أحمد بن عون الله بن الورد ya zantar da shi wannan hadisin daga Yusuf ibn Musa daga Abdullahi bin Hassan yake cewa Ahmad bin Abdurrabbihi ya zantar da su wannan hadisin daga Khalid ibn Amr al-Qurashi daga Sahal bin Yusuf ibn Sahal bin Malik daga mahaifinsa daga kakansa yace lamma raja'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al-Hudaybiyah lokacin da manzon Allah ya dawo daga Hudaybiyah bayan an yi sulhu Hudaybiyah khataban nasa manzon Allah yayi wa mutane huduba faƙala a hudu bai yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane inni radin anhu ku shaida ku kuma sani haƙiƙa ni na yadda da shi waye na'am masha Allah barakallahu fik inni radin anhu yace ni na yadda da shi wa Umar da Umar wa Uthman da Uthman wa Ali da Ali wa Talha da Talha والزبير da Zubair wal muhajirina yace na yadda da duk sahabban nan da suka yi hijira wal ansar kuma na yadda da dukkan sahabbai al ansar mutanen Madina fa'arifu zalika lahum ku shaida ku kuma san haka game da su in kun ji an ambace su ku ji an ambaci wasu waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yadda da su ya ayyuhan nasu yace ya ku mutane inna Allah qad ghafara li ahli badrin lalle ku shaida babu kokonto Allah ya gafarta wa sahabbai ‘yan badar, wal hudaybiya Allah ya gafarta wa waɗanda aka yi sulhu hudaybiya da su. Ayyuhan nasu ya ku mutane, la tusi'uni fi ashabi ku daina ɓata min rai game da sahabbaina, kar ku yadda ku ɓata min sahabbaina, kar ku yadda ku ɓata ni ta hanyar ɓata sahabbaina. ashe batanci ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam batanci ne ga manzon Allah kowa ya iya tarbiya manzon Allah ne bai iya tarbiya ba kenan almajiran kowane shehi suna da albarka suna da daraja ɗaliban kowane malami suna da martaba ɗaliban manzon Allah su kaɗai ne ba su da mutunci ina fata an gane la tusi'uni fi ashabi kar ku kuskura ku ɓata ni ta hanyar ɓata sahabbai na ashe ka gan kana ɓata sahabi kawai rara gefe kake ka fito sak kawai ka nuna kana son ka ɓata manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kawai ka daina wani kwana kwani yace la tusi'uni fi ashabi wa ashari da sirkaina kana so ka ɓata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka fito ka ɓata shi ka ganin duniyar musulunci za ta baka kawai amma da ka koma ka dinga ɓata sirkan annabi sallallahu alaihi wasallam in ka zagi sayyidina abubakar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ka bata in kai batanci ga sayyidina Umar manzo Allah kai wa batanci sallallahu alaihi wasallam in kai batanci ga sayyidina Uthman sirkin manzon Allah ne ce kar ku bata min sabaina da sirkaina ya ku mutane la yadulubannakum Allahu bi madlamati ahadin minhum kada ɗaya daga cikin ku ya kuskura ya je Allah ya caje shi da zaluncin ɗaya daga cikin waɗannan sahabban kada wanda ya kuskura ya bayyana a farfajiyar alkiyama yana abun tuhuma ana cajinsa ana nemansa da ya zalunci wani cikin sahabbai da zagi ko ɓatanci ko kushewa ko wani ko ƙage ko sharri da sauransu fa innaha domin zaluncin sahabbai mimma la tuhabu tana daga cikin abad da ba a barin ta kyauta ba ta ba a yafe ta wannan hadisin ya yi daɗi amma hadisi ne za'ifi hadisi ne ma maudu'i bi hadal isnad hadisin maudu'i ne amma da wannan isnadin illar isnadin akwai khalid ibn amr al-qurashi ibn ma'in ya jefi wannan mutum bil kadhibi da ƙarya a ce makaryaci ne salihu jazara da waninsa cikin malaman hadisi ya ce annahu wadda'un wannan khalid ibn amr al-qurashi makaryaci ne ibn abdulbar ya ce maturukul hadith munkarul hadith ibn hajar yake cewa maturukun wahil hadith malaman hadithi duk sun sun bubbuge wannan khalid ibn amr al-qurashi sun ce ba shi da nagarta kuma ya zo cikin isnadin ka koma cikin al-mughni mujalladi na 1 shafi na 299 da al-isaba mujalladi na 4 shafi na 280 da hashiyar hashiyati al-istiab al-istiab bi hamish al-isaba da kuma at-taqrib shafi na 189 har wa yau ba Khalid ibn amr al-qurashi bane kada yake da matsala a cikin wannan isnadin akwai sahal ibn yusuf ibn sahal ibn malik an abihi an jaddi ibn abdul bar yace wayannan jeran giyar da kaji an kawo la yu'rafu da duk ba a san su ba kamar yadda bayani zai zo ibn ibn hajar yayi magana game da sahal ibn yusuf yace majhulul hal ka duba al-lisan mujalladi na uku shafi na 129 wannan hadisin al-maqdisi ya fitar da shi a cikin annahyu an sabbil ashab wani littafinsa ne al-maqdisi annahayu an sabbil ashab hani da ya zo daga zagin sahabbai haka ibn hajar a cikin al-lisan ta hanyar khalid ibn amr haka al-hafiz ibn manda shi ma ya fitar da wannan hadisin a cikin al-isaba ta hanyar khalid ibn amr ya ce garibun la na'rifu illa min hadha al-wajhi wannan hadisin imam tabarani ya fitar da shi a cikin al-kabir ta hanyar al-muqaddami daga Ali ibn Yusuf ibn Muhammad daga Sahal ibn Yusuf bihi nahawahu ibn Hajar yake ce ibn Hajar yace Ali wato ala tariqi Tabarani hadi ta kan wannan hanyar da Imam Tabarani ya fitar da hadisin wa waqali Tabarani fi wahamun Imam Tabari ya samu wahami wato a cikin wannan isnadin ko cikin wannan hadisin fa innahu min tariqil muqaddami domin ta hanyar al-muqaddami ne an Ali ibn Yusuf ibn Muhammad ibn Sahal ibn Yusuf waqtarra diya al-Maqdisi ad-diya al-Maqdisi shi ma sai ya rudo bi hadhihi tariq da wannan hanyar da Imam Tabarani shi ma ya samu wahami akan ta sai ya fitar da hadisin fil Mukhtara a cikin littafin sa al-Mukhtara wa huwa wahamun kuma kuskure ne li'annahu saqata fil isnad rajulani saboda mutum biyu sun fadi sun saraya a cikin isnadin domin Ali bin Muhammad bin Yusuf inna ma sami'ahu ya ji wannan hadisin ne min Qinan ibn Abi Ayyub an Khalid bin Amr an Sahal Addara Qutni ya yanke a cikin al cikin littafin al cewa Khalid ibn Amr din nan shine yayi tafarrudi ya kadaita da wannan ruwayar daga Sahal sai dai ta hanyar Yusuf ibn Amr wato taridu alai taruddu alai za ta masa raddi cewa akwai wata hanya ta Yusuf ibn Amr al-Uqayli a cikin ad-du'afa shi ma ya fitar da wannan hadisin ta hanyar al-muqaddami daga Muhammad ibn Yusuf daga Muhammad bin Shayban ibn Malik ibn Sami daga Qinan ibn Abi Ayyub daga Khalid ibn Sa'id al-Umawi daga Sahal ibn Yusuf daga Sahal ibn Sahal kai ibn Akhi Ka'ab ibn Malik daga babansa da kakansa shi ma makamancin wannan al-Uqayli sai ce isnaduhu majhulun isnadun wannan hadisin akwai jahala wala yutaba wala yutaba alai bi ya kasidu Muhammad bin Yusuf ya ce ba a yi masa mutaba a waye Muhammad bin Yusuf al-Masma'i min jihatin ta wata fuska wala yu'rafu illa bihi ka duba ad-du'afa ka kuma duba al-lisan ka kuma Ibn Abdul Bar shi ma ya faɗi cewa hadithuhu yaduru ala Khalid ibn Amr al-Qurashi al-Umawi shi kuma munkarul hadith ne matrukul hadith to hadisin da kaji in ka karanta har zuwa ƙarshe hadisi ne wanda yake isnadinsa bai da kyau isnadi ne mai rauni amma akwai hadisai ingantattu da suka nuna annabi sallallahu alaihi wasallam bai lamunta ba bai kuma yadda ba bai amince a zagi sahabbansa ba ina fata an gane wala wa haddathani abi an ali an abi daud an yahya qal حدثني النضر ابن سعيد عن أبي قلابة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا من زم الله صلى الله عليه وسلم حديث yake cewa ibn abi zaman yake cewa mahaifinsa ya zantar da shi daga ali daga abi dawud daga yahya yahya yake cewa an-nadhr bin sa'id ya zantar da shi wannan hadisin daga abi kilaba daga abdullahi bin mas'ud abdullahi dan mas'ud yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza zukira in an ambaci abubuwa guda uku ka kama bakin ka kakkace kala idza zukira alqadaru in aka ambaci kaddara fa amsiku ku kama bakin ku kaddara ba hurumin ka bane tattaunawa da tsoma baki game da abin da Allah ya kaddara wannan wani gaibu ne na Allah madaukakin sarki shi ya san me yasa ya kaddara kaza me yasa bai kaddara ba da aka kama bakin ka wa idza zukiratin nujum in an ambaci taurari fa amsiku ku kama bakin ku ilimin taurari wa idza zukira ashabi da zara kun ji an ambaci sahabbaina fa amsi ku ku kame bakunanku qala an-nadru an-nadru bin sa'id yake cewa wa sami'tu aba qilaba naji abu qilaba ya qulu li ayyub yana cewa ayyub ya ayyub ya kai ayyub ihfaz minni thalathan ka, ka haddace ka kuma kiyaye wasu abubuwa uku daga gare ni la tuqa'id ahl al-ahwa kar ka zauna da yan bid'a inda aka ce wannan dan bid'a ne kar ka zauna da shi wala tasma' minhum kar ka saurare su wala tufassiru al-qur'ana bi ra'yik abu na uku kar ka kuskura ka fassara qur'ani da ra'ayin kanka fa innaka lasta min zalika fi shay'in domin kai ba aiko ka kai wannan aikin ba kai ba komai bane daga cikin haka wanzur ha'ula'in rahat ka kalli wannan jama'ar min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam fala tadhkurhum illa bi khairin kar ka kuskura ka ambace su sai da alheri wannan hadithin hadithi ne wanda yake isnadin sa yana da rauni kuma raunin ma sosai saboda a cikin isnadin dai akwai mahaifin ibnu abi zamanin akwai kuma malamin sa haka kuma akwai yahya bin sallam duk bayani ya gabata akan wannan doriya akan su kuma akwai an-nadhr bin ma'bad abu wato ƙuhuzam ƙala fihi ibn ma'in laisa bi shay'in imamun nasa'i shi ma ce laisa bi thika ad-daulabi yace laisa bi thika haka abu zur'a haka abu hatim duk sun yi magana a kansa ibn adi yace wa miqdaru ma yarwihi la yutaba alai wa mithluhu qultu yace fa mithluhu da'ifun jiddan wallahu a'lam irin wannan hadisin yana da rauni rauni kuma sosai ka duba addu'afa na al'ukaili da alkamil da almizan da almuguni da diwanu du'afa da silsila a sahiha za ga ƙarin bayani game da ainihin wato shi wannan hadisin sannan wa kazalika huna kan qita'un kabirun sannan akwai wawa keken gibi baina abi kilaba wa baina abdullahi bin mas'ud akwai datsewa da katsewa tsakanin abu kilaba da abdullahi bin mas'ud domin manyan malamai sun ce annahu lam yasma min jama'atin min sahaba shi abu kilaba bai ji wato wani abu ba daga cikin jama'ar sahabbai irin su ibn umar irin su abdullahi dan abbas wa huma min sigari sahaba ga su kuma suna daga cikin kananan sahabbai in har bai ji hadisi daga kananan sahabbai ba fa kaifa yasma'u min kibarim ta yaya zai ji daga manyan su al'allama al'albani yake a cikin sahiha ya faɗi wannan bayanin mujalladi na ɗaya shafi na arba'in da ainihin wato da shafi na arba'in da hudu cikin bayanan sai cewa baina wa fatihi ma na hau tsakanin rasuwarsu ma akwai kimanin shekara saba'in da biyar tsakanin rasuwarsu ma tsakanin rasuwar wannan da shi abu kilaba da abdullahi dan mas'ud wa qad zakaru annahu yasma' min jama'atin min as-sahaba sun ambaci cewa ya ji dai daga wasu daga cikin sahabbai minhum Ali bin Abi Talib daga cikin su akwai Ali bin Abi Talib wa qad mata ba'da ibn Mas'ud bi thamani bi thamani sinin a ya rasu wato a ya rasu bayan ibn Mas'ud ya rasu bayan ibn Mas'ud da shekara takwas ka duba Jami'ut Tahsil da Al-Marasil na Ibn Abi Hatim da Tazibul Kamal hadisin dai Ibn Adi ya fitar da shi a cikin Al-Kamil a yake cewa wa miqdaruhu gwargwar iya darajar da zaka ba wannan isnadin la yarwi ma yarwihi abinda wannan wanda ake magana akan sa ya ruwaito la yutaba alai ya kasudu wanda fa yake nufi annadhuru wancan annadhuru da muka karanta a cikin isnadin ko yawa mun karanta annadhuru bin mas'ada ko bin sa'idin ko eh annadhuru bin sa'id akan sa ake magana ba abu kilaba din ba haka allalaka'i shi ma ya kawo a cikin sharhu sunna dukkaninsu ta hanyar annadur bin ma'abad daga abi kilaba akan annadur bin ma'abad din ake magana amma kuma hassan alhadith bi shawahid al-allamatul albani sai da shek nasiruddin albani duba da shawahid akwai hadithan da suka zo suke ba da shaida akan wannan hadithin ya hassana hadithin a cikin sahiha ka koma ka duba ta ibnu battah a cikin al-ibanatul kubra da Allah kayi cikin sharhu sunna ta hanyar Ahmad wato Ibn Isma al-Khazzaz daga Muhammad Ibn Umar al-Ansari daga Ayyub su ma sun faɗi sun fitar da wannan hadithin يحيى قال وحدثني جعفر بن برقان جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال ثلاثة ارفضوهن مجادلة أصحاب الأهواء وشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والنظر في النجوم wannan isnadin kamar wanda ya gabace shi ne shi sa sai ya kawo daidai inda aka samu bambanci tsakanin wannan isnadin da wanda ya gabace shi sai ce yahaya ya ce yahaya ya gaya mun ya ce wa haddasana ja'far bin burkan ya ce ja'far bin burkan ya zantar da su daga maimun bin mihran yake cewa maimun bin mihran yake cewa talafatun wasu abubuwa guda uku irfuduhunna ku yi watsi da su mujadalatu ashabil ahwa tattaunawa da musu da yan bid'a wannan ku yi watsi da su ko da wani dan bid'a yayi maka tayin tattaunawa a zuwa tattauna in dai ba yana da wani hadari a cikin abubuwan da yake da'awa kuma ana ganin yana rudar wasu mutane akwai hikimar a tattauna da shi don mutane su fahimci sharrinsa to haka amma in ba haka ba babu bukatar wani tattaunawa da wanda yake dan bid'a wa shatumu ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ku yi watsi da ɗabi'an nan da al'adan nan ta zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wan nadhru fin nujum da kuma ilimin taurari wato yin bincike game da abin da ya shafi ilimin taurari wannan shi ma karka jefa kanka ciki wannan shi ma isnaduhu da'ifun isnadin sa yana da rauni a cikin isnadin har zuwa kan yahaya duk bayanin su ya gabata amma asar din imamu ahmad ya fitar da shi cikin fada'ilus sahaba ta hanyar ja'far bihi na hawa قال يحيى قال وحدثني أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا لي أصحابي لا تصبوا أصحابي فإن أهدكم لو أنفق كل يوم مثل أهد لم يبلغ مد أهدهم ولا نصيفا yace Yahaya ya zantar da ni yake cewa Abubakar ibn Ayyash ya zantar da su wannan hadisin daga Amash daga Abi Salih daga Abi Sa'id al-Khudri Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da'uli ashabi ku kyale mun sahabbaina la tasubbu ashabi kar ku zagi sahabbaina fa inna ahadakum domin ku sani ɗaya daga cikinku duk kirkinsa duk nagartarsa duk imaninsa duk ikhlasinsa duk aikin alherinsa duk dukiyarsa da ciyarwarsa wato fi sabilillah law anfaqa kullu yawmin inda ɗaya daga cikinku zai ciyar kullun mithla uhudin ya ciyar da dukiyar da ta kai kwatankwacin girman dutsen uhud kullun lam yablug mudda ahadin ba zai kai mudin ɗaya daga cikin sahabbai ba wala nasifa ko da rabin sama wannan hadithin shi ma mun sha karanta shi ko shi ma wannan hadithin isnaduhu da'ifun wal hadithu sahih hadithin ya inganta ta wasu hanyoyin amma wannan isnadin yana da rauni bayani ya gabata game da waɗanda suka zo cikin isnadin har zuwa Yahya bin Sallam amma an ka cire waɗannan sauran rijal din thiqat ne sannan a cikin isnadin akwai an ana ta amash kuma gashi mudallis kuma mun sha tattauna game da wannan ka'idar sai dai ya ruwaito shi ta hanyar shu'ba anhu fazala ma kunna nakhshahu min tadlisi dan haka duk abin da muke tsoro na yin tadlisin sa ya riga ya gushe ta waccan hanyar ta shu'ba amma hadisin ya inganta Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin sahihin littafin sa ta hanyar shu'ba daga A'mash bihi na hawu haka Imam Muslim a cikin as-sahih cikin sahihu Muslim shi ma ya ruwaito shi ta hanyar Jarir daga A'mash bihi da haka hadisin hadisi ne wanda yake sahihi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja kunne cewa kar a zagi sahabbansa kar a yi batanci ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani wanda kirkinsa da nauyin imaninsa zai yi wani aiki da ya kai irin aikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam qala wa haddathani wahab qala haddathani sa'id ibn uthman qala haddathna ibn bin malul qala haddathna imran ibn musa qala haddathna abu abd samad ibn yazid عن محمد بن مقاتل قال قال أيوب السختياني قال أيوب السختياني من أحب أبا بكر فقد أقام الدين ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل ومن أحب عثمان استنار بنور الله عز وجل ومن أحب عليا فقد أخذ بالعروة الوثقى wa man ahsana thana ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqad bari'a minan nifaq wa man yantaqisu ahadan minhum aw yubghidu أو يبغضه لشيء كان منه فهو مبتدع مخالف للسنة والسلف الصالح والخوف عليه ألا يرفع, ألا يرفع له عمل إلى السماء حتى يحبهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما قال وهب قال حدثنا ابن والضاهن عن أبي جعفر الأيلي قال قال مالك رحمه الله ليس لمن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفيء حق وانا حديث yake cewa wahab ya zantar da shi wannan hadithin yake cewa sa'id ibn usman ya zantar da su wannan hadithin shi kuma malul ya zan ibn malul ya fitar ya zantar da su imran ibn musa shi ma ya zantar da su wannan hadithin daga abdus samad abu abdussamad ibn yazid shi kuma daga muhammad ibn muqatil muhammad ibn muqatil yake cewa babban malamin nan ayyuba sakhtiyani Allah ya ji kansa da rahama ayyuba sakhtiyani yake cewa man ahabba ababakari duk wanda ya so sayyidina abubakar faqad aqama ad-dina to haƙiƙa ya tsayar da addini ya tsayo akan addini kyam hakika duk wanda ya so abubakar to aqama dina ya tsayar da addini ya miƙar da addini wa man ahabba umar wanda ya so sayyidina umar faqad awdaha sabila hakika ya sake fadadawa ko ya sake yin warawara da hanyar ya bayyanar da tafarkin Allah wa man ahabba usman wanda ya so sayyidina usman istanara bi nurillah ya haskaka da hasken Allah azza wa jalla wa man ahabba aliyan wanda yaso sayyidina ali faqade akhadha bil urwati al wuthqa haqiqa yayi ruko da igiya mai kwari amintacciya wa man ahsana thana ala ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kyautata ambato ya kyautata yabo ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam faqad bari aminan nifaqi Allah ya taimake shi ya kubuta daga munafurci ya kubuta daga munafurci an gane ko wa man yantaqisu ahadan minhum duk wanda ya rage matsayi ya tauye ɗaya daga cikin sahabbai aw yubghiduhu ko ya kyamaci wani daga cikin sahabbai li shay'in kana minhu saboda wani abu da ya kasance daga wannan sahabin fa huwa mubtadi'un to wannan mutum dan bid'a ne mukhalifun lis sunnati ya saba da sunna was salafi salih kuma ya saba wa tafarkin magabata na kwarai wal khawfu alaihi abinda ake ji masa tsoro Allah yurfa lahu amalun ila sama kada a ki ɗaukaka aikinsa zuwa sama hatta yuhibbahum jami'an har sai ya dawo ya tuba ya so sabban annabi gaba ɗayansu wa yakuna qalbuhu lahum saliman sai zuciyarsa ta zama kubutacciya game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wahab yake cewa ibn waddah ya zantar da su wannan hadisi daga abi ja'far al-aili shi kuma yake cewa imamu malik rahimahullah ya ce laisa limanin ta ƙasa a hadan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam filfai shay'un wanda duk ya tauye daraja da matsayin wani cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani abu da za a bashi daga cikin fai'u in an samo fai'u a harkar ganima to wannan wanda aka samu yana tauye daraja da matsayin sahabbai ba za a bashi komai ba daga cikin fai'u inji imam malik ibn anas an fahimta ko to wannan su ma athar din na ganin ba sai mun ce komai a kansu ba don an ce lokaci ya yi amma da yanka koma Allah na ka'i ya fitar da waccan magana ta farko ta maganar ayyub as-saktiyani ta hanyar imran ibn musa daga abdus samad har zuwa faɗin sabbari aminan nifaq shi kuma wannan asar ɗin na ƙarshe na imam malik shi ma al-maqdis ya fitar da shi a cikin annahyu an sabbil ashab ta hanyar siwar ibn abdullahi al-ambari daga mahaifinsa ya ce imam malik ya ambaci imam malik ya ce imam malik sai ya ambaci wancan athar din imam lalaka'i ya fitar da shi a cikin sharhu sunna ta hanyar ibrahim ibn al-mundir daga ma'an ibn isa ya ce naji imam malik yana cewa sai ya ambaci wancan athar din cewa wanda ya rage wani matsayi na wani sahabi cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a bashi komai ba daga ganima ko daga fayu to sai mu tsaya ana abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin amin